وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna daren 23 ga watan zulhijja hijira da muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1447 mun haɗu a wannan masallaci masjidu manarin ƙoran domin ganawa da 'yan uwa ganawa da ta kunshi sada zumunci kuma karkashin haka a samar da tattaunawa kan wata masa'ala daga cikin masa'aloli wanda suka shafi addinin domin ƙoƙarin fitar da abin da yake daidai daga kuskure fitar da kuskure daga daidai to wannan shi ne sababi abin da ya bayu muka haɗu a wannan wuri wanda yake mai albarka insha Allah akwai ɗan uwa farofesa garkuwa ya kirawo ni a waya hattu miskwal ta ni kuma lokacin ina masallaci da na dawo sai na ga kiransa sai na bi to sai ke gaya min wata haditha wani abu da ya faru cewa ga abin da ya gudana mai mahangar abin haka a tsari na musulunci to na bashi amsa gwargwadon yadda ya gaya min gwargwadon abin da ya gaya min cewa ya ce a lokaci to bayan mun gama magana da shi da na koma whatsapp sai na ga mutane sun tutturo min wane ya turo wane ya turo wane ya turo to sai na samu na saurari daya daga cikin waɗanda suka turo ne to da haka sai na ƙara kiransa na fara yi masa bayanai abinda ya shafi ɓangaren shi a tashabihu da sauransu to ƙarshe dai sai ya ce to zai shigo kano kuma yana gani in ya shigo a ba da damar a zauna da shi a tattauna a ga fuskar da ya yi kuskure a bayyana masa kuskurensa shi a shirye yake gyara to wannan shi ya bayu a sai na nemi yan uwa su malaka kisu da mala anas domin an ce suna daga cikin waɗanda suka yi magana a kan ƙadiyya ne da ce to su masu zo kuma na gaya masa shi ma da ce to duk sai a haɗu a tattauna tattaunawa ta ilimi don a fitar da sakamako wanda yake mai kyawu to wannan shi ne a takaice ina gani shi ɗan uwa za mu saurari bayani da ya gare shi miji me ya ce kuma ya zancen yake saboda wani lokaci zance yana da sibak yana da siyaq yana da lihaq to haraka ta social media sai ga sautari an yanko wani waje inda za ka bi tushen zancen kuma sai ka taddacewa shi ga yadda zancen yake to za ka muji asalin maganar da ya faɗa duk da yake akwai ta a social media to amma dai a takaice ya kara bujiro da ita sannan kuma sai mu yi ta'asilul mas'ala din to daga nan kuma sai mu ji bayanai daga yan uwa a ƙarshe kuma sai mu fita da hulasa na sakamakon shi zaman da ya kai to Allah ya taimake mu ya datar da mu barakallahu fikum tafaddal
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ah, na farko muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya bada wannan dama wanda ya bada wannan dama har aka kai ga ah, wannan lokaci Ah, abu na biyu gabanin na shiga cikin ah, magana din akwai godiya ah, na musamman wanda na wanda nake so na yi wa ah, manya-manyan malumanmu da abokan karatu duka wa'inda suka kikira a waya lokacin da abubuwa suka taso Ah, na farko shine dr muhammad sani rijiyar lemo da ah, dr birnin kudu da saura da yawa irin su mala abdurrahman su barista ishaq da su malam ah, dr jamil na dutsen tanshi da nam daga gombe kuma irin su shek adam dokoro su ma- eh, malam adam ardo da su barista eh, ibrahim tukulma da dewa daga cikin su malam eh, albani shi ma yana saudiya ya kira ni da shek muktar yola shi ma ya kira ni wanda na kan tashi shi ma na je har adama wajen shi da kuma nan nan kusa su dr abdullahi bakar lamido wanda tun lokacin da abun ya faru da yawa sun so a zauna irin wannan zama amma da ke a maganar da muka yi da eh, alhafiz shi mala alkasim hotoro kan cewa Eh, alqasim ne wallahi hafi da cire Karakallah.
karka zo da bidi'a
da so, tun lokacin an yi an yi akwai gidajen tv da yawa wanda suka kira kan suna bukatan a a ƙara faɗaɗa magana ko kuma na yi bayani akwai wayansu kuma wayanda a tasu fahimta a, suna ganin su suka fi cancanta a yi magana a gabansu duka dai na ce a tun da na yi magana da malam ina ga zan bari sai har mun zo kano in yi su a tattauna matsala ɗin wanda a, abu biyu ne suka faru da yasa abun ya ƙara watsuwa haka na farko Ah, maybe abin da da yawa ba su sani ba shine siyasa ya shigo ciki siyasar mu ta gida ta gombe Ah, eh, kusan ita ce ma ta fi karfafa shi yasa da yawa muka musu wannan uzuri din to asali abin da ya faru ba ma lacca aka hada a garin bauchi ba Ah, ziyara ce wanda muka je ah, muka je na na ta'aziyya to lokacin da muka je muka haɗu da shi ah, malam junaidu wanda ya ce ya gina makaranta ah, a nan kuma amin mrs da sauransu ban gani ba ya ce a to tun da hanyar fita gombe ne muka je makaranta ah, ya gani to bayan mun je makaranta muka zaga inda ya gina makaranta muka zaga duka aka je sai muka koma wajen ta'aziyya to coincidentally ah, kamar yadda wasu suka ce wai an hada lecture ne tsakani na da professor makari da shi junaidu ba haka magana take ba asali shi ma ah, professor makari ya zo lecture shi ne ya zo ta'aziyya ne a wannan wajen sai aka ce mai to shi ma ga makaranta sai muka ƙara ɗunguma muka je makarantar tun da akwai masallaci sai ce a tun daga profesa makari gani na zo ai ya kamata a gaisa da 'yan uwa to duk wanda yake bibiyan live in ya bi daga farkon program zuwa ƙarshe zai ga sai da shi profesa makari doguwar lecture akwai mustapha briggs ya yi doguwar lecture da aka zo wajena sai na ce to ani ba bukatar na yi magana tun da majalisi wanda ba tawa ba ban san me zan ce ba tun da majalisi ana karatun diwani to ni ko ba iya diwani na yi ba su wannan sai profesa makari yake cewa ai shi ya bani ya ce dole sai na yi magana ko minti biyu a gaisa da, da mutane to da na karbi mike Uh, ni a tawa fahimtar mutanen da suke waje za ka musu misali da abin da yake uh, wajensu wanda suke iya ganewa da shi na ce musu lokacin da na fara ganin profesa makari uh, yadda yake da natsuwa duk wanda ya san profesa makari ya san yadda yake mu'amalarsa da yadda yake tarban mutane sai nake cewa sai daga baya sai na ga wani ɗan ƙaramin profesa makari shine junaid wanda na ce sai na ga ɗan ƙaramin profesa a makari wanda shine junaid to daga nan sai na ce sai daga baya sai na gane a ina suka ɗauko wa irin wa'innan abubuwan nasu to a nan ne maganan shi sharif ibrahim sale ya shigo to shi kuma abin da ya faru wata rana ne ana maganar mustawa ta ilimin hadisin shi ana maganar dai yadda yake da ilimin hadisi nake cewa to ni ban ma taɓa ganin shi ba sai ke ce to yanzu dama zai je wajen shi to abinda na gani ai shi nake iya sawa a raina kuma shi zan yi magana a kai tunda wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin abinda na gani a majalisi yadda aka cika dalibai kowa ya yi shuru ya yi tsibba wanda yake magana sai shi shi kadai wajen baka sai ka yi tunanin babu kowa ma a wajen wanda har mu muka shigo babu wanda ya daga kai ma ya kalle musu kansu duk kowa yana ƙasa ana karatu yadda dai aka sani ake yi a majalisi na ilimi to wannan abun ne ya zo mini a rai kuma kamar yadda abin nan a cikin sunan abi dawud kitabu tib hadisin osama wanda yake maganan ya zo ya samu larabawan ƙauye suna yawon manzo Allah sallallahu alaihi tambaya akan magunguna yace kai ka zata tsuntsu ne akan su suna tsoron ya tashi kamar haka to abun da ya zo mini a rai sai ni nake cewa ni a karan kaina nake cewa natsuwar da na gani saboda feelings ɗin da ni na ji kenan ba wai ina kwatanta wato shi Sharif Ibrahim Sale da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina maganan natsuwar majalisi da na gani na ce kai ka zata kamar kana gaban manzan Allah sallallahu ni ina faɗan ni a karan kaina ba ba majalisi ba kuma da aka gama wannan saboda kowa yake bin ladabi na majalisi ko majalisin misali imam malik za ka ga shi ma akan samu wannan natsuwan da sauransu duk dai majalisi ta ilimi to abinda ni ya zo min na faɗa saboda abun suna da yawa amma da ke mintunan kaɗan allah ya sani da ni nake nufi a karan kaina daban da watakila abin da ya fita tun da ni ba ma'asumi ba akwai maybe a kura kuskure da na yi na magana shi yasa abin na faruwa wanda na fara kira shi ne malam na ce mai ga abin da ya faru amma ina ne kuskuren saboda ka fito ka ba da haƙuri sai malam ya mini doguwar bayani sai na fahimta na ce to ai ba abu bane da ya kamata a bar shi haka akwai bukatan a tattauna watakila da yawa don a ciki akwai wanda ma suke suke cewa ai na ce sharif ibrahim sale da manzan allah na yi equating ɗinsu ɗaya ne wanda kwata-kwata ba haka maganar take ba akwai wanda ma shi kuma ma hula na ya gani ya ce a hulunan mu duka ma mu sufaye ne eh mun canja aƙida akwai har 'yan kafurtawa duka wanda mu Allah ya sani abinda muke nufi daban kuma wanda suka shi yasa waɗanda suke wajen gombe da yawa muka musu uzuri saboda duk wanda yake gombe ya san a, bugawa da ake na siyasa tsakaninmu da wasu wanda duka wanda suka ƙara yayata abin su ne shi yasa a nan za mu wasu daga cikin adalci shine akwai wanda suke cewa a ɗaya daga cikin malumanmu da suka shiga siyasa a gombe ya ɗau wato nauyin yaɗa wannan abun na ce ni ba mu a cikin wannan maganan saboda mu bai zo mana a haka ba in ma an yi dai mu babu ruwanmu amma na mu a babi na adalci ba ma sa shi cikin wannan abu saboda abin da ya faru allah ya sani faruwan wannan abu da yawa na alkhairai ni sun zo mini na ilimi wanda ban taba sanin su ba a matsayina kuma na kolo ban taba cewa ni malami ba ne kuma shi yasa na bada dama na ce a zo a yi mana wato gyara inda muka samu subutan harce haka na giya wa malam wanda da yawa an yi ta kokari na yi bidiyo wai na ba da haƙuri na ce ba zan yi ba yawa saboda ni na san me na faɗa ni na san me yake zuciyana da a ce lokaci doguwa aka bani watakila da abin da za a faɗa da yawa watakila da bai kai wannan ba amma takaitaccen lokaci na iya dunkula abu na faɗa wanda wasu kuma iya wannan gunda suka gani suka yanke shi yasa kuka ji na kira sunan malam Uh, jamil wanda shi ma da ya yi wannan tunanin har yake cewa uh, a wasa yake cewa da ka ji saukan araduwa a kanka to kaga duk irin wannan kaga muka wannan na mai irin wannan bayanin uh, abin da ya faru wanda har ya kai ga, ga wannan kuma mu da muke siyasa ba ka raba mu mu'amala da mutane na, na kowane kowane kowane bangare kuma daga ciki daga ƙarshe dai abin da zan faɗa shine mu 'yan adam ne akwai inda muke kuskure akwai gunda muke dade kuma kullum inda muka yi dadan nan mun san ba iyawanmu ba ne inda muka yi kuskure ne muke karɓa wannan shine a gazantawanmu nan ne ɗan adamtakanmu ya fito fili wanda kuma alhamdulillah muna da maluma wanda mun zauna mun yi karatu gabansu kuma shi ya sa ma in abu ya faru first inda muke koma marji musu abin da yake faruwa ba shi ya sa abin ya ƙara abin da amma duk da haka mu mun san alkhairi ne kuma muna muna maraba muna maraba lale da duka gyaran da za a yi da za a mana kuma wanda suke mana da yawa cikin categories guda uku akwai wanda suka kyautata mana zato suka ce zamiya na harce akwai wayanda kuma suka munana mana zato duka an samu wannan akwai wanda kuma suka hau kan katanga ba su nan ba su nan akwai wanda kuma suka dauke ta project in siyasa duka wayannan su ma an samu categories in mutane amma a kullun daman in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu to shi yasa mu anan kamar abinda muka faɗa muna muna shirye da mu karbi inda aka yi kuskure kuma muna godiya wa shi malam Allah saka mai da alkhairi tun da aka yi abun nan ina ga ya kira ni a waya ya ƙara ya kira ya ƙara ya kira duka wannan ƙauna ce wanda ta jawo haka shi yasa da za mu zo da masallacin nan ba zai ɗauke mu ba da yawa kowa ya so ya biyo mu shi yasa ka ga mun taho da wannan zuga saboda da yawa ba su taba ganinka ba sun yi sha'awan su zo su ganka physically da saura duka wayanda suka ba da gudumawa su ta ilimi da shawarwari da sauran abubuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi wayanda kuma suka ma mana abubuwa mu wallahi mun yafe wayanda kuma suka ga a menene ake cewa hausar tawaga ta ga kamanni Allah saka kuwa da alkhairi watakilan aka zabiyo da mike na kara bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan kan ya sani
alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun saurari bayanin da farofesa garkuwa jazahullahu khairal jaza wa baraka fi inda matsalar ta bayu zuwa ga kace na ce har abin ya kai inda ya kai amfani da ya yi da kafin tashabihi cewa kamar da shi ya bayu aka samu fahimtoci mabambanta juna musamman kuma mutumin da yake nesa da kai ba lallai ya iya fahimtar abu nan take ba tattare da kai irin wanda yake kusa da kai zai fahimta wani aka sami matsala biyu wannan a tashabihu din kamantawa ita alkafu dama ita ce kusan ka iya cewa ummul baf fi aduwat tashabih ita ce jigo na abubuwan da ake amfani da su yayin kamanta wani abu da wani abu duk da takan zo da wasu ma'anonin daban-daban kamar yadda ibn malik rahimahullah yake fada cikin alfiya cewa shabbihi bi kafin wa bi hatta alilu kadiru nan wa za'idan litokidin ward to idan muka kalle shi a tashabihu kamanta wani abu da wani abu shi a karan kansa ba kallon mai aka kamanta din ba za mu ga cewa abu ne tabbatacce a cikin littafin Allah da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga an kamanta abu da wani abu wani lokaci kamantawar ta fuskar abin da yake na alkhairi wani lokaci kuma kamantawar ta fuskar abin da yake na shirri to kaga wannan shine ta'asilul mas'ala ne idan muka duba zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama kaga kashajaratin kaga mun saume kafu tashbihi haka za mu ga a wani wuri Allah yana cewa wa matsalin da zina kafaru ka matsalin da yana iku ibala ya sana'u illa du'a wa nida summun bukumin umyun fahim la yaqilun to haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake kamanta sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake cewa محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع كاجا كزرع وانا كاجا التشبيه لي وانا والأمثلة كثيرة في هذا الباب haka idan muka dawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ma za mu ga an samu irin wannan mu dauki hadisu Ammar bin Yasir wanda yazo littafin al-Musnad للإمام محمد بن هارون الروياني المسند للإمام البزار عند بإسناد لا بأس به يا زوما من حديث أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة أجمعين كما عندك جامع الترمذي المسند للإمام أحمد بن حنبل جوا مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره جوا مثال الأمة كمر مثال روان سمني ba a sanin farkonsa ne wanda yake tattare da alkhairi wanda da shi za a samu shuka da tsoro ko kuma a sai na ƙarshen sa ne to haka al'umma ta take abin nufi za a samu cikin ƙarshen al'ummar a samu mutanen kirki nagartattu wanda kuma a farkon al'umma an samu wasu na banza kuma duk da yake na kirkin nagartattu su suka fi yawa a farkon al'umma ne to amma wannan nuni akan cewa alkhairi cikin al'ummar bai karewa a kodayaushe din lalacewar lokaci din lalacewar yanayi to ana samun ɗaiɗaikun mutanen kirki shi ne sakodi to haka in muka ɗauki hadisu a musul ashari wanda ya zo fi sahih bukhari wa fi sahih muslim cewa matsalun jalisi salih ga matsali sahibul misk kaga misalin abokin zama na gari kamar misalin mai dauke da turare da mai sai da turare kaga wannan shi ma mai attashabihu ne haka kamar hadithun nu'man lil bashir shi ba da yazo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim cewa mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid kaga kamathalil jasad al-wahid misali mu'minai wajen son juna da kaunar juna kamar gangan jiki ɗaya ne aka hadisu a musa al'ashari wanda ya rufi sayi bukari wa fi sayi muslim a cewa al-mu'min lil-mu'min kalbuniyani ya shuddu ba'abuhu ba'aba ka kalbuniyani ya shuddu ba'abuhu ba'aba to haka hadisu abdullahi bin umar shi ma da ya rufi sayi bukari wa fi sayi muslim cewa inna min ash-shajari shajaratan mathalul مسلم لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم lalle a cikin itatuwa ko wata itaciya kamar mumini take kamar musulmi take wato ganyenta bai faduwa kasa banza kamar yadda bahaushe ke cewa ita ce itaciyar dabino kaga duk wannan ne a tashabihu ne an gane da kyau shine ta asilul mas'ala ne to abu na farko kenan idan muka tafi abu na biyu shi abinda yake bayuwa ake samar da attashabihu shi ne samuwar mai wajahu tashabihi din shi yasa za mu ga shi abinda ya shafi attashabihu a ilmul bayan za mu ga yana da rukunai guda hudu akwai almushabbahu al-mushabbahu bihi sannan adatu tashabihi wajahu tashabihi to wajahu tashabihi shine al-qadaru al-mushtaq bayna al-mushabbahi wal mushabbahi bih dan wani gwargwado abu da aka samu na tarayya tsakanin wanda aka kwatanta da wanda aka kwatanta din wannan sai bayu a ce wane kamar wane ko abu kaza kamar wato ainihin abu kaza abu kaza kamar matsayin abu kaza to shi yasa ma ya zama da cewar shi al-mushabbahu bihi ya zama na yafi karfi yafi girma ta fuskar daraja shi yasa ma ake kwatanta abu da shi yanzu za a iya cewa fulanun kal asadi wani ai kamar zaki yake fil quwwati wash shaja'a kaga an ce kamar zaki yake wajen nuna mai karfinsa da jarumtaka me yasa aka kwatanta shi da zaki saboda zakin mai ya fi shi karfin ya fi shi mai jarumtaka ne to wannan shi yake bayuwa ake samun wannan duk da yake wani lokaci kuma yakan zo a bayyana fiska ta tattarawa da kunsar cewar abinda wane yake da shi kana da shi da kuma ƙari sai a kwatanta ka da shi kwatantawar a nan nuni a kan cewa duk abin da yake da shi na falalala kai ma kana da shi sannan kuma kana da wasu falaloli da wasu darajoji wanda shi bai samu ba ka fifita da shi da su wannan falalolin shi yasa za mu ga as-salatul ibrahimiyya wadda ta zo fi sahih bukhari fi sahih muslim min hadisi jama'a irin su ka'ab ibn ujra abi humaydin as-sa'idi abi mas'ud al-badri abu sa'id al-khudri jama'a da min as-sahaba haka cikin al-masanid da as-sunan cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allah ka yi salati ga annabi Muhammad ka yi salati ga iyalansa kamar yadda ka yi salati ga annabi Ibrahim da kuma iyalansa to wannan bai nuna cewa ai annabi Ibrahim ya fifici manzala sana'a manzala shine mafi fifiko mafi falala shi ne sama da dukkanin annabawa da dukkanin manzanni amma abin da ya bayi zuwa ga haka nuni kan cewa shi kansa manzan aslam ai yana daga cikin iyalan annabi ibrahim ta fuskar mai ismail ibn ibrahim alaihi salatu wassalam to kaga ta fuskar salatin da allah ya yi ga annabi ibrahim da iyalansa kaga manzo Allah yana ciki shi ma kaga yayi me ya samu wannan to kuma sai ake neman me a yi masa shi ma doriya akan me akan wancan da yi tarayya da su a ciki sai zanta kuma an yi masa nasa wanda yake banta da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to kaga a irin wannan wuri kaga almushabbahu bihi bai zanto yafi almushabbahu ba wanda ibn qayyim tunda duk almajirai ne in muka koma littafinsa jila'ul afham bis salati wassalam ala khairul anam ya ambaci wannan bayanin da ma wasu bayanan wajen nuna me ake nufi da kama sallaita ala ibrahim bacin cewa manzal islam shi ne mafi alkhairi mafi falala to wannan kenan to karkashin wannan abu na biyu da ya bayu aka samu rudani aka samu kwangwamakon baya aka samu abdajjatu wadajiju da ya ce kama sai kuma ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shi ya ƙara sa abin ya zama wani iri wanda 'yan siyasar da ya ambata ina gani ana suka samu dama kamar yadda yake gaya ma wani ya ce ya zagi annabi ya zambilla da sauransu to sai mu duba cewa kamanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wani idan an samu kamanceceniya ka kamanta annabin Allah da wani idan aka samu wannan kamanceceniyar shin in ya tabbata akwai kamanceceniyar shin laifi ne ko ba laifi ba e amsa ba laifi ba ne misali akan wannan muka ɗauki hadisu jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu an wanda al-imam muslim ya fi da shi a kitab al-iman fi sai muslim min tariqin laif bin sa'ad عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري wato ɗaliban hadisi za su san menene sababin da yasa na kawo isnadi ba sai na yi sharhi ba na san sun san dalili kuma haka al'imamu tirmizi shi ma ya fidda shi a jami'ar tirmizi kitabul manakif lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi al'isra'u da al-mi'raj to a cikin hadisin sai yake bayanin cewa ya ga annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya ga wanda ya fi kusa da annabi isa cikin mutane yake kama da shi shi ne urwatu ibn mas'udin fatafi radiyallahu an kaga anan manzala ya tabbatar da mai samun kamanceceniya tsakanin urwa ibn mas'ud wanda ba annabi bane da kuma annabin Allah shine Isa alaihi salatu wassalam ta fuskar halitta to haka mu dawo kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewar za a iya cewa wani yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh za a iya fada idan an samu kamanceceniyar ta tabbata za a iya fada wanda mu kawo misalai karkashin haka ya zo daga aisha radiyallahu anha kamar yadda yake kitabu sunan lil'imam abi daud da jami'u tirmizi da sunanul kubra lil'imamin nasa'i take bayanin fatima radiyallahu anha take bayyana kamanceceniyarta da annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dama manzo Allah ya bayyana kamar yadda yake fi sahih bukhari cewa wata tsoka ce daga me daga jikinsa saboda haka dan an samu wannan ba abin mamaki a ciki sannan haka ya tabbata daga ainihin ukuba ibn amir radiyallahu an kamar yadda ya zo fi sahih al-bukhari yake cewa wani lokaci abubakar as-siddiq radiyallahu an suna tafiya da aliyu ibn abi talib radiyallahu an da haka sai ya dauki al-hasan yana masa wasa yana cewa wannan kama yake da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kama yake da aliyu babansa ba to kuma haka ya tabbata daga anas ibn malik radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih bukhari anas ibn malik radiyallahu an yake cewa al-hasan ibn ali ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin mutane haka ya kara zuwa daga shi anas din ibn malik kamar yadda yake fi sahih bukhari yake cewa al-husayn ibn ali ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin mutane to ya ce wancan ya fi kama ya ce wancan ya fi kama to shine yazo daga Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an kamar yadda yake a Jami'u Tirmizi da Al-Musnad as-Sahih ala taqasim wal anwa' na al-Imam Ibn Hibban al-Busti Abu Hatim cewar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa shi Al-Hasan ibn Ali radiyallahu an kamanninsa ga manzon Allah sallam daga kirji zuwa abin da ya sama to ya fi kowa kama da manzon sallam ta wannan fuska shi kuma Al-Hussein ibn Ali radiyallahu an kamanninsa da manzon sallam daga kirji abin da ya iyo kasa shi kuma wancan abin da ya iyo sama to shi kuma ya fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wannan fiska ne to haka ga huzaifa ibn yaman shi ma radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih bukhari ya tabbatar da cewa abdullah ibn mas'ud yana kama da manzon sallam wajen nutsuwarsa da dattakunsa da yadda yake gudanar da al'amuransa to haka kuma ya zo nan ma daga albara ibn azif radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim manzo Allah sallallahu yake cewa ga Ja'far ibn Abi Talib kai kai kama da ni ta fuskar halitta da kome da ainihin ɗabi'a to kaga anan mun samu samun kamanceceniya da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta fuskar halittarsa ko kuma ta fuskar mai ɗabi'arsa wannan kaga su sahabbai sun san waye manzon Allah sallam sun san halittarsa sun san ɗabi'arsa domin sun rayu da shi da haka sun fi kowa sanin waye shi to da haka yayin da aka ce wane ya yi kama da manzon sallam suka yi shiru ba su musa ba kaga sun tabbatar da ne cewa lalle haka abin yake an samu wannan kamanceceniya ne kuma haka daga baya za mu ga kaman wannan as-salihi littafinsa subulul huda wa rashad nan ma ya kawo a ce aiwa ne yana kama da manzan islam kuma a duba a ga tabbacin eh haka abin yake to kaga wannan babu da me babu da matsala a kai babu da ishkali a kai to abu na gaba shine cewar yanayin majalisin da yanayin nutsuwar majalisin da yadda mutane suka taru suka yi shiru babu wani wanda yake magana sai shi shehun ɗariƙa to wanda wannan shi ya bayu shi furo ya yi wannan magana har ma ya buga misali yadda nutsuwar take da ya kama na hadisu usama bin sharik wanda yake kitabu sunan للإمام أبي داود تكما كتاب السنن للإمام ابن ماجه وناسو أتي ما لفظ شيء الإمام ابن ماجه أن يكاو domin shi ya fi dacewa da abin da zai zanto yake so ya kai zuwa gare shi cewa in suna gaban manza sulam wajen nutsuwarsu da tara hankali wuri guda da ladabi kai kacin tsuntsaye ne a kawo kansu kasi motsi su tashi kuma haka ya zo ma min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu an fi sahih bukhari fi sahih muslim shi ma ya faɗi magana kwatankwaci irin wannan cewa yayin da wani balaraban kawai ya zo yake tambaya manzar salam ya yi shiru mu ma sai muka yi shiru gaba daya muka yi tsit kai ka ce tsuntsaye ne a kawo kan to ya kawo misali da cewa majalisin al'imam malik ibn anas rahimahullah wanda ana buga misali wajen nutsuwar majalisin da tarin ladabi da majalisin ya kunsa da yadda ake gudanar da abubuwa wanda shi faru ya ambata a bayanansa wanda kuma haka ne wanda muka duba al'imamu mari ibn anas yana dab da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shi a madina ma ya rayu bai ma bata ko'ina ba idan muka ɗauki misali tartibul madarik wa taqribul masalik na alqadi iyad ibn musa zamu ga babi ma ya kulla musamman na bayanin siffar majalisin al'imam malik ibn anas wajen nutsuwar majalisin wajen ladabi wajen takatsatsin ana karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallam to kaga wannan wani abu ne wanda ka ce duk halus sunna ya haɗu a kansa to amma ba a samu wani mutum ɗaya ba da suke halartar majalisin al'imam malik da ya to da baki cewa ai kamar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana zaune gaban al-Imam Malik kamar a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cikan ladabin majalisin tare da cikan nutsuwar majalisin tare da cikan dukkan wata sifa da wata hai'a da ake bukata ta ladabi ba a samu wannan ba babu to kaga rashin samun jin irin wannan abakuna to wannan shi ya kara haifar da wannan rudu shi ya kara samar da kwangwaba baya an gane da kyau to kaga idan abu ya zama a irin wannan yanayi ko da shi abin takarar kansa wato ba matsala ba ne to amma idan ya zama da kuma furta shi zai haifar da wata matsala to a irin wannan lokaci sai a kifauta shi ne saboda saddu zari'a domin toshe kafa da idan aka bari za ta iya bayuwa zuwa ga abin da yake na barna wannan barna za ta iya kasancewa cikin addini wannan barna za ta iya kasancewa cikin mutuncinka da rayuwarka ka ba wa makiyanka dama da ce a wani da yake cewa kaza shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala yake cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm na'am zagin kuma ka laifi ne ai ba laifi bane matalub shar'an abin ne ba ne ma ta fuskar shari'a to amma me yasa Allah ya hana saboda idan aka zage su za su yi za su zage Allah to idan ka zama sababi kuma na abu akan iya jingina abin zuwa gare zuwa gare ka koda ba kai kai ba abin nufi idan ka zama sababi na zagi to za a iya jingina ma zagi ko da ba ka kai ba in maka dauki hadisu abdullahi bin amr bin as da ya zo fi sahih bukhari wa fi sahih muslim manzo rasul yake cewa daga cikin manya manyan laifuffuka mutum ya zagi babansa ya la'anci babansa aka ce to ta yaya mutum zai zagi iyayensa mai hankali da ya za a iya duba mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya zaga ba zai yi ba sai manzo rasul yake cewa ya zagi baban wani ya zagi mahaifiyar wani sai wannan din ya zagi mahaifiyarsa da babansa a dalilin ya zaga masa mai iyaye kaga manzara sai ya jingina mai zagin zuwa gare shi saboda mai shi ne sababi na wancan zagin da ya kai da haka al'allamatun nawawi rahimahullah a alminhaj karkashin shi wannan hadisi sai yake ce wannan yana nuni akan cewa idan mutum ya zama sababi na abu to akan iya jingina abin zuwa gare shi shi yasa zamu ga hadisu aisha radiyallahu anha wanda ya zo fi sahih bukhari na ga al-imam malik ma ya kawo shi a kitabul muwatta'i bi ruwayatil laythi da dai jama'a min al-muhaddisin manzala suna ke ce mata in banda mutanen ki suna sabi sabin barin kafirci ba su jima da shiga musulunci ba to da na rushe ɗakin ka'aba na yi sabon gini na yi ƙofa biyu ƙofar da za a shiga da kuma ƙofar da za a fita wanda wannan shine abin da ya dace shine almaslaha to amma idan aka yi wannan mai zai biyo baya barna za ta biyo baya wasu su yi ridda su ce ato kun gaba aje ko ina ma ya fara cin gyaran shi annabi ibrahim din to sai manzon sallam ya bar wannan abin tare da cewa mai daidai ne shi yasa karkashin wannan ma aka fitar da ka'ida usuliyya ka'ida fiqhiyya cewa jalbul masalih muqaddamun ala jalbil masalih da haka al-allamatu zarqani a sharhu zarqani ala al-muwatta'i sai da ya ambaci ita wannan ka'ida din karkashin shi wannan hadisi din az-zarqani bi fatahi zai ba az-zurqani ba da yake shine mashahur an gane kyau duba littafin al-lubab fi fi tahzib al-arsaf na ibn athir al-jazari da ma shi kitab al-ansab din daga az-zarqani din yanda suke dabdin sa fataha ce an gane da kyau to wannan kenan sannan idan muka kara kallo muka duba rayuwa ta manzo aslam kamar yadda ya zo fi sahih bukhari zulkhuwaisira irin barnar da ya da ta'addancin da ya yi ka ji tsoron allah ka yi adalci karshe umar ibn khattab radiyallahu an khalid ibn walid radiyallahu an dubbin suka nemi cewa ka mana izini ya rasu da allah sassanar musare wuyansa manzo Allah sai mai sai ya hana sai ya hana sai ya bayyana illar a wata waƙiya cewar ina kin kada mutane su ce annai muhammad yana kashe sahabansa shi manzo Allah ya san wannan ba sahabinsa bane amma ragowar mutane suna kallonsa a matsayin mai mabiyi ne shi ma sahabi ne tunda ana sallah da shi ana azumi da shi ana fita yaƙi da shi tunda wannan maganan ma da ya a dalilin mai ganima da aka samu ya furta haka hadisin abdullahi bin mas'ud da yake fi sai bukari fi sai muslim abdullahi bin mas'ud ya zo ba manzo Allah labari sai ya ga fuskar manzo Allah ta canja karshe sai manzo Allah ce an cutar da annabi Musa sama da haka sai ya hakuri karshe ce ina kin kada mutane suna furta cewa annai muhammad yana kashe sahabbansa tare da cewa abin da yake wajibi a kashe shi shi ne wajibi amma me yasa manzo Allah bai yi ba saboda idan yayi hakan kuma barna za ta yi me za ta biyo baya wadda kuma ta tsara me wannan barnar tasa tunda shi kafircin iya mai iya shi kaɗai ya shafa to amma idan aka kawo da shi kuma me kafircin nasu zai me zai shafi wasu ta yadda za su yi ta yin ridda suna bada musulunci ne cewa to kaga mun shiga musulunci ma a ƙarshe me zai biyo baya kashe mu za a yi kashe mu za a yi an gane da kyau to haka sai manzo sallallahu alaihi ya ce a yi me a kyale shi ga hadisu anas bin mali da yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim ya zo min hadisi abi huraira fi sahih bukhari ya zo min hadisi abdullah bin abbas fil musnad lil imam abi ya'la bi sanadin wanda yake da'if amma ma'anahu sahih balaraban kauye da yazo yake lafi tsari a masallacin manzo sallallahu sahabbai suka hantare shi kaga wannan yana nuna me mashru'iyatu inkaril munkar idan an ga abu mara kyau to shari'a ce kai inkari hadisu abi sa'id al-khudri da yake fi sahih muslim marra aminkum min munkar to ai kaga sun ga munkari fitsari a cikin masallaci amma sai manzo sallallahu ya hana su yace a ku kyale shi me yasa saboda wannan abin da suka yi shi ne daidai amma zai haifar da barnar da ta barnar kuma barinsa girma idan da fitsarin a wuri ɗaya ya zuba to yanzu an masa tsawa ƙoƙarin ya fita waje fitsarin sai mai sai ya watsu a wasu wurare maimakon yana yin fitsarinsa a tsanake an masa wannan tsawar sai ya razana ya samu mai matsala ta lafiya karshe ma a samu abin da ya fi wannan muni tunda ba larabar kawai ne ce a a a ai mutanen daga tsawa suke tunda shi bai ba mace tsakanin masallaci da fili yana ga duk abu ɗaya ne musallan yanayin masallaci ma wancan lokacin tunda babu wata shimfiɗa ƙasa ce kawai da yashi kaga sai ya ridda a farkon ma zuwansa masallaci ai yayi abin da yake nuna cewa akwai matsala da farko da ya zo kamar yadda yake min hadisi abi huraira fi kitabus sunan lil imam abi daud kaga ai sallah yi da yayi sallah sai ce allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad kada ka ji kan wani tare da mu daga nan kuma sai kele fitsari an gane da kyau asalin yadda hadisi yake kenan ba wai addu'ar yayi ta bane bayan yayi fitsari a fitsarin ne a ƙarshe amma masu wa'azi suke kawo cewa addu'ar ce a ƙarshe ba fitsarin ba an gane kaga nan manzo Allah bai masa bai ba bai masa inkari ba nuna cewa ashe babu laifi ka roƙa wa manzo Allah rahmar Allah inda hakan bai halatta da manzo Allah ya mai yayi ya hana shi amma tabbatar da shi da ya a kai yana nuna mai cewa daidai ne an gane da kyau duk da ya zo ma min hadisi abi huraira a al-mustadrak lil imam abi abdullah hakim ne saburi da al'adar mufarad lil imam bukhari cewa warham muhammadan amma ruwar bata inganta ba tana da rauni to ita ce abu muhammad ibnu abi zaid al-qayrawani ya kawo a kitabu risala wajen bayanin salati sai ya kawo da wannan karin warham muhammadin warham muhammadin to bata ainihin tabbata ba shi yasa alkari abubakar ibn arabi a ainihin littafinsa kitabul qabas da littafinsa al-masalik ya ja kunna yayi gargadi ce lalle mutum ya kiyaye sanya warham muhammadin cikin salati dan bai tabbata ba ya ce karka ga ibn abi zaidin ya kawo ce wannan kuskure ka ba abin da ya tabbata an gane da kyau to kaga wannan shine abin da ya kara haifar da matsala din da rudani sana abu na gaba mun ce dama akwai almushabbahu almushabbahu bihi akwai kuma me adatu tashabihi sai kuma me wajahu tashabihi to alqadarul mushtarak din da ya bayu cewa wannan majalisin da aka zauna kamar kace a majalisi na manzala sunan kana gaban manzala sunan sunan to za mu so a ce furof don a ƙara kore wa mutane shubha da rudani ko da a takaice ne a mana bayanin siffar majalisin manzala sunan sai kuma a mana bayanin siffar shi wannan majalisin na shi wannan bawan Allah ko da a takaice ne haka ya so kaga mutane sai su ƙara fahimtar yadda abin yake
a zan iya faɗa ba eh ka sa wani kuma insha Allah
ta yana ga a gurguje kamar yadda na faɗa biƙar da sakina wanda na gani tunda shi kamar yadda na faɗa Allah ya sani ban taɓa gani shi ba kuma duk abin da na iya ji a kan shi ina ga a wannan wajen ne ma na ji inda ban san ban san komai game da shi ba sai shi yasa nake cewa na ji daɗin wato faruwan wannan abu saboda shi kanshi sai da na zauna daga baya na yi studying din shi shi yasa nake cewa da yadda na faɗa cewa ma shahidina illa bi ma alimna ma kunna lil ghaibi hafizin kuma hatta abinda ake faɗa na ilimi wanda sai daga baya na riski wasu wasu bayanai da bayanai da shi abinan dr birnin kudu ya ƙara mini sosai a kai a kan shi shi wanda watakila da na san wa'annan abubuwan da abin da zan faɗa da ba to amma ka zama kishiyar wannan yawa saboda ban san abin da kuma kamar yadda na iya sani a matsayin mu na Na'am.
wanda ko matsayin almajirai ba mu kai ba eh.
yadda ake kwatanta majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Na'am.
inda ake samun natsuwa na'am ah, da kuma yadda idan yana karantarwa zaka ga an samu wannan dai natsuwa din na na ilimi da daraja ilimi to kamar haka na gani a wannan wajen Mm, tunda ban taba zuwa ba Mm.
kuma na zo na ga ina tunanin da baki sun zo na'am a ya kamata za a tashi a gaisa wasu ma a tsaya a gabatar na'am amma na sai zama na ba wanda ya kalli kowa ma Na'am.
har kuka zo aka zauna na'am a, ana karatu sai can an gama ma karatu Na'am.
sannan aka juyo aka ma an kara wasu sun zo na'am to kuma ana ta karanta hadisi Mm.
ana ta karatun hadisi ba wanda Mm.
yake ma ya damu ga suwane suwane sun ah, sun zo to kamar yadda na faɗa hadisin bayan nan Yeah.
wanda na abun nan shi ya zo mini na usama ibn irin sharik na Usama Ayuwa da Na'am.
kuma ah, abin nan majalisin ah, Imam Malik da Na'am.
sauransu to wannan ne ni ya zo mini a kwakwalwata Na'am.
har ma na yi wannan ah, abin nan ɗin na yi wannan tashbihi da da sauransu na'am Na'am.
Ah, to faraf ah, jazakallahu khairal jaza wa barakallahu fik shi yaba wa mutum wani abu wanda yake na alkhairi ko da wannan mutumin ah, shi a karan kansa mutum ne wanda yake akan bata sai yake da wata sifa wanda take mai kyawu sai ka yaba masa akan wannan sifa ɗin. idan yanayi yaba zuwa ga haka wannan ba a akan wannan wanda yanayin da ba zai bayi zuwa ga kore barnarsa gaba ɗaya ba ta yadda mai sauraron ka zai fahimci cewa wannan mutumin ashe mutum ne fa tsarkakakke na Allah an gane da kyau shi yasa ko da bayanin da ake wajen kamanta cewa wani annabi ko manzo Allah da wani malamai sun cewa in ya kubuta daga cewa shi ma annabi ne in ya kubuta daga cewa shi ma ma'asum ne al'isma to mutukar an samu tare ya sifa masalan kamar kyauta kamar haƙuri to suka ce wannan babu laifi to amma inda matsalar take shine samuwar sifa din da za ta ba da wannan kamanceceniya din sannan kuma shi wanda ake maganar a kansa ya yake cikin al'umma shin wannan maganar in na yi mai za ta haifa an gane da kyau yanzu muka duba suratu ali imran allah ya yabi ahal kitab ومن أهل الكتاب من إن تأمنه Da bin tsari.
بقنطار منه Yu'addihi ila- yu'addihi ilaik kaga wannan me yabo ne kuma yace le su sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati.
kuma yace wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila to kaga dai akwai wannan ka iya yabawa mutum kan wani abu ko da ko wannan mutumin ba matsayin musulmi ba ne in dai wannan sifar ta tabbasa ta su ce to haka dan bidi'a sai dai malamai in suka yaba wa dan bidi'a kuma sukan bayyana bidi'a tasa su ce wane mutumin kirki ne amma sai dan bidi'a ne barin ka misali akan wannan kaman abdulaziz ibn abi rawat wanda al'imam abu abdurrahman abdullahi ibn ahmad ya kawo a kitabul ilal gababansa shi ahmad ibn makaga wannan babu batun inganci ko rashin inganci tunda kai tsaye ne ɗa ne ya ji daga wa daga babansa kuma dan shi ma fika ta ga magana ta riga ta kare ba batun duba isnadi ko ya tabbata ko ba wannan batun to kuma ta hanyar shi abdullahi din ibn abi hatim shi ma ya fitar a kitabul jarh wa ta'dil haka ta hanyar shi abdullahi din al-uqayl ya fitar a kitabul du'afa dukkan su a tarjama shi abdul aziz ibn abi rawat cewa an tambayi shi al'imam ahmad ibn hanbal cewa ya abdulaziz ibn abi rawa da ke sai ce mutumin kirki ne rajulun ne salihun mutum ne nagari wa kana murji'an sai dai ya kasance kuma ba murji'i ne dan bidiya yana kan bidiya ta irja haka daga bayan muka dauki az-zahabi mizan al-ijdal fi naqd rijal da ya kawo aban ibn taglib al-kufi yake cewa shi'iyun jald lakinnahu saduq falana sidquhu wa alayhi bid'atu kaga ya tabbatar da mutum ne mai gaskiya amma ya bayyana kuma cewa mai dan bid'a ne haka in muka dawo ƙasa al-hafiz da karibin tahazib da ya zo kan abbad ibn yaqub ar-rawajili ya ce saduqun lakinnahu rafidiyun to shi yasa ma irin su al-aini a umdatul qari yake cewa irin wannan wanda ya kai matsayin rafidi a ce masa dukkan ma ka bai dace ba ai kaga wannan balagal kimma kuma ai graft to kaga akwai irin wannan in ka bi maganganu na malamai za ka samu irin wannan ne yanzu misali faraf da a lokacin ko da yake dole za a kula da zarfin zaman zarfin makan mukuta da hal ya ce bawan allah nan kaza ne duk da yake dai dan dariƙa ne kaza kaza da sauransu to ina gani wannan da zai kore wanda suke jifan furar da cewa eh ba ma ahli sunna bane ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane amma ni tun a lokacin daman ni na fahimci manufarka abinda mutane suke tunani din ba shi kake tunani ba kuma wannan shine abin da yake wajibi shekul islam ibn taymiya kamar yadda yake al-jawab sahih imam baddal din nasih yake cewa idan mutum ya faɗi magana to kafin ka masa hukunci sai ka duba shi ya tsarin sa yake akan me yake tafiya ya yanayin maganganunsa ya tsarin maganarsa ya al'adarsa ya manhajin da yake tafiya yake to da wannan sai ka hukunta shi idan dan bidiya yayin irin wannan magana to ai da maka riga ka san me me yake nufi da ita daman abu ne sananne a wurinsu ba komi bane amma idan ahlus sunna yayin irin wannan magana to zaka duba cewa to tunda ahlus sunna ne lalle ba irin abin da yan bidiya suke nufi shi yake nufi ba to sai ka dora maganar akan manhajinsa na sunna shi yasa ibn qayyim a madarijus salihin yake cewa mutane biyu za su yi magana iri ɗaya amma bambancin da yake tsakanin magana su kamar bambancin kudu da arewa ne ratan da yake tsakani har ma a littafinsa a raddu al-shadiri shi ibn taimiyya da a raddu al-bakari ya yi magana ya ce irin wannan in ta faru ma sai ka bi maganar mutum kalma kalma wajen tantance me yake nufi ya maganarsa take sannan ka ka yi masa hukunci wannan ba a nufin cewa kuma in magana ta barna ta zo a a sai an tsaya an bi keke da keke a in ta bayyana barna ce kawai za a yi za a yi raddin ta eh barna ce sannan kuma hukunci ga shi wanda ya magana to shi ne kuma za a yi za a koma zuwa ga manhajinsa na yi matafiyarsa ku gane bambancin yawwa to wannan shi ne abin da yake faruwa kuma yake kasancewa shi wannan bawan Allah kamar yadda na maka bayani a waya na ce ina da littattafansa kusan din littafinsa inda an buga ina da shi ina da shi kuma na karanta kuma na yi abubuwa a kai da sauransu akwai lokacin da ɗan uwa malam musa ma asali suna ya kamun ziyara shi da malam usman shanunu kusan shekara goma farko farkon fitowar littafinsa a likitisa fili itikat bai mujalladi uku to a lokacin na fito musu da littafin da ke nuna musu wasu ta'alikar da ne da wasu abubuwa shi ma da musa asali suna in yaji zai tuna a nan labarari da to akwai abubuwa irin wannan da yawa shi bambancinsa kawai ta wajen rubutu amma a haka a magana ba za ka ga zage-zage da cin mutunci da abubuwa da sauransu za ka yi ba musu kuma damu wannan shine wajibi musamman ga mutum mai shekaru irin nasu dattijo kuma wanda yake dangantuwa zuwa ga malinta to amma idan ka ɗauki rubuce-rubucensa musamman wani alikiti sa ɗin fili itikat to za a ga zage-zage da wasu maganganu kausasa da yi a kan malam jafar da bai kama suna ba dai amma da shi yake maganganu dai marasa abin nan siffanta shi da jahilci da wauta da hauka abubuwa dai kuma za a ga a ciki har yana kafa hujja da irin su hassan saƙaf wanda hassan saƙaf da yana da awacewa shi a sha'ariyun ne yanzu kuma ya zama babu ta zile abu abun hassan ɗin ma'ana sha'ari zagin sai ke yana aibata shi to a ce ire-iren waɗannan su za ka na kafa hujja da su a littafinka to kaga yana nuna cewa ga yadda abin yake kenan to dole wasu abubuwan sai an kula an lura da su sosai da sosai babu wani mutum da muke kishi a karan kansa ko muke kiyayyar shi babu wani mutum ni dai Allah bai jarabar ba mai da martani ko bayyana kuskuren ka kaza karkai tunani kinka ake ko an damu da kai babu da yawa abubuwa za su kawo ni ban ma sani ba in kun ga ma na ji wani abu ko na yi magana to su dalilin dan uwa su malan kafi su ne su suke tura mu wasu abubuwa yanzu ko bayanin da shi farab yayi ai na gaya maka dan uwa malam muta da asada ai na ambata maka shi ya fara turo mun har ma kun magana da shi da wasu yan uwa da yawa to sai ta irin ba na lokacin da tsaya ina bibiya ko ina me kace ku ba wannan lokaci shi yasa duk zage zagen da ake da rudani ban taba ji ba ko ban ma san ana yi in dai ba munasabar magana ba wani ya kawo ziyara ya ce ai fa wani ya ce kaza ce kaza sauransu to saboda haka ya kamata a fahimci wannan gaskiyar muke bukata kuma ita muke so a tsayu a kanta an gane da kyau to ina gani inda an kula da wannan furof da abin ba zai kai ga haka ba ba za a sami wannan furucin ba kuma abu na gaba da ya kamata a lura da shi furof yanayin kamar yadda na ce zarfin zaman da zarfin makan da hukutar da hal dole a kula da yanayi yanzu muna rayuwa da yan bidiya tintiran yan bidiya wanda sun kai makura an kai matakin za a dubuwa na cewa na ma'alla ne to idan ana samun irin wannan maganganu suna fitowa daga bakin ahalus sunna ko da ya tabbata ba laifi bane a ce akwai haka to kaga zai za a kai matakin fa da kawai za a waye gari sai wani ya kalli cewa na kai kama da annabi wani kai kama da annabi wani kai kama da annabi karshe cewa wani annabi ne ma sai ta yawaita tunda da wasu su suna faɗa wani annabi ne da sauransu to wasu ma suna cewa sun fa annabawan ma yanzu kamar ibnu arabi al-hatimi al-raib al-asraf ba cewa ke ba sama'un nubuwati fi barzakhin duwain al-wali wa fawqa rasul ya ga kai bala'i matsayin annabtaka a barzahu kasa yake sosai da matsayin wali kuma sai sama yake da matsayin manzo me yake nufi kenan wali din da ya fi annabi da ya fi mai ya fi manzo kuma a littafinsa al-futuhatul makkiyya nan ma yake cewa bainal wilayati wa risalati barzakhun fihi an-nubuwatu hukmuha la yujhad haka duk akwai wannan duk da masu nakaltowa kaman shekul sabi taimiyya a dar'u ta'arud al-aqal wal naqal da kamar yadda ya zo a jami'ar usail haka ibn hajar shi ma a zaharun nazar da ya rubuta a kan tarihin al-khidir su suna kawo shi da lafazin cewa makamun nubuwaci fi barzakhil huwaikar rasul wa dunar wani amma hakikanin lafazin shi ibn arabi din kamar yadda yake al-taibul asrar shine sama'un nubuwati fi barzakhin duwain alwali wa fawqa rasul to yasa kaga in ka dauko shi a ma irin sa al-Khomeini al-hukumat al-islamiyya me yace wa inna min usuli madha eh anna li aqimatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal an gane da kyau to dole abubuwa irin wannan sai ana lura ana kula da su ba laifi bane kamar yadda na ambata kamar asalatu lakum tabbatarwa mutumin da yake koda karkatacce ne wani abu wanda yake da shi na na nagarta mutukan dai hakan ba zai haifar da a rutu da shi ba a samu wani abu na je a dawo da tarnaki da sauransu da wannan shine a takaice inda wasu abubuwa mai yiwa su kara fitowa in magana ta kara dawowa kaina kuma musamman matsayi na manzar sulam dora a wannan matsayi ne mai girma dora a kula da shi sosai wato al-zahabi ya yi wata magana a littafinsa mu'jam shiruf yana magana cewa abdullahi ibn umar yana ki na a shafi kabarin manzan al-islam da nufin samun albarka sai ya ce shi abin da yake gani abdullahi ibn umar ya hana ne saboda hakan akwai abin da yake nuna nuna da ladabi a ce kabarin manzan Allah zama wurin da kowa zai rinka zuwa yana sa hannun sai na tabawa to zai zama na akwai munin ladabi a ce shi yasa sai toshi wannan fakir ya ce duk daga al'imam ahmad bin hanbal shi yana gan cewa babu laifi wanda abdullahi ɗansa ya kawo a kitabul ilal an tambaye shi ya ce babu laifi duk da wannan ruwayar ba a kanta alhanabila suke ba abinda yake daidai su abinda suka tafi akwai ruwaya kuma daga ahmad bin hanbal din shine an karhanta kamar da ibnu qudama ya kawo al-mughni kuma ya tabbatar da haka shi kamar yadda wannan ibnu abi ya'la shi ma kawo al-masail al-fiqhiyya littafin sa irin su al-buhuti al-kashaful qina da sauransu to kaga dole ya kula da wannan lura da wannan to ina gani zan kara dawo da abin magana gare ka sai kuma mu da wajen yan uwa su ba mu ji me za su fa'idantar da mu na ilimi insha Allah barakallahu
to bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullah na muna kara mika godiyar mu da shi babban malamin mu dama kuma duk wanda ya san mu ya san neman har yau muna cikin neman ilimi kuma baya mana nesa wajen neman ilimi kuma lallai yau an ƙara mana ilimi da yawa wanda watakila da wannan abu bai faru ba da abu mu samu wannan karatu ba kuma na tabbata ba ni kadai ba har da da yawa mutanen da suke bibiyanmu a shafukan sada zumunta lallai an karu da abubuwa da yawa kuma mun gane inda ya kamata a kiyaye da kuma inda ya kamata a ƙara ƙarfi wajen neman ilimi wanda dama kuma fatanmu shine har ƙarshen rayuwarmu kan ranar da allah zai raba mu da neman ilimi wanda ni da na samu ɗan kaɗan inda abin da shek yake da ina ga da na zauna na zauna a kan to amma kaga har yanzu malam in yana research kai ka zata yanzu ya fara to su ma kenan bare mu irinmu da muke tatata Allah saka wa kowa da alkhairi kuma muna yi wa kowa kyakkyawan zato kuma har yanzu dai kofar mu bude take wajen gyara da kara mana ilimi akan abubuwa irin wannan da suke faruwa ban san dai me zan ce watakila kowa ya karisa bayanai zan iya cewa wani abu za ka ba ka mafi kan shala to wala ka kisu ran ba ka magana yi magana a tafaddar ya sha eh inshallah magana masa ya ba wa mala ta shi ma sai da kewa a inshallah da mara shi ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيانك يمو السلام عليكم wato gaskiya na ji daɗi matuƙa sosai kasancewar yadda aka tattauna wannan matsala a wannan farfajiya kuma shi dan uwa garkuwa ya nuna imani ne yake tare da shi da kuma san neman gaskiya a duk inda take tunda har zai taso don a tattauna matsalar ya ba da kansa cewa a gaya masa ya yi daidai ko ya kuma fito da matsalar sosai ta daɗa ba wa 'yan uwa su fahimci ina abin yake saboda farko da muka ji wannan kamanceceniya ɗin da ya yi a kan matsalar to gaskiya ba mu ji wajuhu shabihi ɗin ba ma'ana ya fuska ya sufanta ya kamanta shi majalisin ta wace fuska sabida duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne babba wanda kaga kamar yadda malam ya ɗauki matsalar ya feɗe ta yi mata bayani komai ina ganin babu wani abu da akar makallahu ya rage bai taɓa a bayanin ba ni dai kawai abin da zan kalla guda biyu ne abu na farko in za ka kamanta wani abu da majalisun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko menene to za ka yi ne wannan yana nuna mubalaga kaiwar mubalagar ta kai makura saboda mu a al'umman nan gabaki daya manzan Allah shine kololuwa kamar kayi mubalaga ƙarshe ta kai makura sannan kuma akwai ɓangarorin da ba a iya masu kamanta manzan Allah da su da wani misali in ka kalli majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar kidisiya tsarkake majalisun tsarkakan majalisun ta yadda shari'a take bubbuga a wajen ba za ka siffanta shi da wani majalisi ba ko ka kamanta shi da wani majalisi ta wannan fuskar ko kuma ta fuskar isma wanda waɗanda suke gaban manzan Allah duk abin da zai fito daga bakin manzan Allah menene wahayi ne kuma gaskiya ne to kaga nan ma ba za ka fuskanta ba za ka siffanta shi da wani majalisi ba sannan abu na uku bayan kamar yadda shi profesa ya faɗa ya ce ta fuskar nutsuwa to majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta fuskar nutsuwa akwai abin da yake sauka na shiriya da wasu baye-baye da suke sauka a majalisun manzan Allah babu wani majalisi da yake samu wannan baye-baye saboda mun san cewa hadisin majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa zakarahumullahu fi man indahu to babu inda yake majalisin manzon Allah babu inda yake majalisin manzon Allah misali ɗaya zan kawo hadisin Abu Huraira hadisin Sumama bin Usad malamai sun tattauna da yawa akan hadisin wannan hadisin na sumamata bin usad lokacin da manzon Allah ya sa aka kamo shi ya ce duk inda yake a kamo shi aka kamo shi manzon Allah sai ya sa aka ɗaure shi a wata ɓangare daga cikin sariyatin min sawarin masjid manzon Allah ya sa aka ɗaure shi a wajen manzon Allah zai shigo a yi majalisi a yi sallah a yi abin da za a yi tsuma mata bin usali yana kallo yadda za ka siffanta majalisun manzan Allah kenan yadda yake yana kallo kwana ɗaya kwana biyu wasu suka ce wasu malaman suka ce kwana uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe sai ce ku sake shi ta shi kansa tsuma mata bin usali ya yi mamaki ya aka yi aka ce ya tafi sabai ma sun yi mamaki manzo Allah ce kuma ba shi sai tafi to albarkar da ya samu a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga shi daga karshe samun shirya yi majalisin fa ya zauna na kwana uku ko biyu akar makallahu daga karshe sai ya tike yana fita sai ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan shine nake ganin abubuwan da zan dan kara saboda haka gaskiya babu wani majalisi da za a kamanta shi da majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min hasul kimma Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum na'am zahiri
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة وأنا مجلس من البركة مجلس وأنا aka tattauna ƙadiyya wacce ta shafi jalabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba da komai ba saboda kauna da soyayya da martabawa da kuma ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine babban aiki da malaman ku gashi na kullum suke na ɗalibai muke koya daga gare su abinda profesa ya yi allah saka masa da alkhairi a tsakani ga Allah lokacin da muka ga magana hankalin ya tashi ran ya baci mun shiga damuwa kuma da yake akwai tazara tsakanin ku da nisa da musan juna ba farkon gani na abin na ɗaukar shi ma profesa irin su ne Allah ya sani yadda kuma lamarin ubangiji har na zo nan bayan sallan magariba na ɗauka bayan magariba za a yi ba ma san akan wannan kadiya za a tattauna ba idan saboda an ce malamin mu zai yi bayani na baro gida ina da majalisi ma na kashe shi kawai da tauran alhamdulillah profesa ka gode ma Allah Allah ya baka shiriya ta yadda tunanin ka ya zama mai kyau zuciya ka ta zama abu ɗaya gaskiya kake da kuma alhamdulillah ga gaskiya ta bayyana waɗancan mutanen kuma da su wannan aikinsu ne saboda akwai wani daga cikin ɗalibai shi wannan malami ba sai na gama sunan shi ba ya yi wani rubutu na gana taɓa gaya ma shek wata shekara na je ka tsanin daga rubutun a cikin irin ihda ɗin nan eh sai ce ka annahu nabi eh ta khalu annahu nabiyyu eh haka ya rubuta wallahi azim eh to kaga lokacin da na gama magana da shi prof yayi sai na dauka daga cikin irin su sannan na biyu kamar yadda wasu suke dauka cewa wai sa wannan hular kawai wani alami ne nasu wannan kuskure ne ba kuskure ne saboda su tufafi ai al'ada ne kuma asalin al'ada ai halal ne sai dai ta ci karo da shari'a ko ba za ka ya kamata mu zama a waye ni wannan hular ba ɗaya nake da ita ba ba biyu ba ba uku ba irin wannan ce wajen guda uku nake da ita ina da baka kima kuma duk wanda ya san da mani ina yaro baban mu ya saba ta zan ya dinka mun kumta zai sai mun dara tun ba na so an dago kuma wannan siya da kuɗi na yanzu to kuma yanzu kawai na ga furof da dara sai ɗauka su wacce na kare da Allah jama'a ya kamata mu zama a waye wanda bai kamata ya zama abu nan ba abu na uku wanda zan rufe da shi kalubale ne ga dukkanin mai da'awa mu dawo ko kuma in ce mu kara akan abin da muke dan alhamdulillah manhaji na ahlus sunna wal jamaa duk inda ake ba mu da abin da muka karantarwa kamar akida to wannan ni dai ya kara ya kara min azama akai akan cewa mu dawo mu kara karkade littafin akida mu faru tun daga farko tun daga muqarrar tauhid al-usul thalatha ato qawaid al-arba'a da abin da ya kama da haka ai ta tayi babu iyaka saboda da'awar bata samu kafuwa ba a baya sai da aka ba wa janibu karantar da aqida muhimmanci abin bakin ciki da za ga wadansu yanzu a majalisar su ma ba sa karantar da aqida abin bakin ciki za ga wani mai da'awar yana ta karantar da wasu abubuwan amma shi bai taba ma buɗe wani majalisi na karantar da aqida ba da haka ana yi mana abinan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
تكون بارك لك الان تكرمك الله
ya salam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni abin da zan yi magana a kansa na dai farko fuskan bayani kan maganganun da malam ya yi ba ni da wani abu da zan iya karawa ko harafi ko kalma ko da wani abu a kai saboda dukkan abin da ake bukata malam ya riga ya yi bayani daga farko har ƙarshe kuma na san an fahimci abin da ya kamata a fahimta la iyaka nuna farin ciki da jin daɗi na ilimin da muka samu sakamakon wannan fadiya da ya faru mun samu ilimi mai faɗi ilimi mai yawa a cikin bayanan da shekayi allah ya saka da alkhairi sannan kuma yanayi da dabi'a na profesa abin ya birge ni sosai duk mutumin da yake nufin gaskiya to wannan yanayin ɗabi'an nasa zai yi bai damu da a ce koma ne ne ba ina inda gaskiyan yake wanda kuma wannan shi ne ɗabi'a dama na hannun suna abinda yake akan hujja yake tafiya idan ya fahimci kuskure akan nuna mai gaskiya sai ya ɗauka idan akan gaskiya yake ƙara tabbatar da sai ya ƙara tabbata a kai wannan yanayin ya faranta mun rai na ji daɗi sosai wanda kuma ni na san yanayi na bayanansa wannan haɗo mu da shi na biyu ko na uku kenan da zai ba lallai ka gane ne ba akwai taro da muka zo a gobe ka zo ka yi jawabi ina da su da dama a kai kuma alhamdulillah waɗannan su ne kalmomin da zan yi magana Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah تفضل يوسف منتي منتي ده زي ما ده وكذا هم
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والمسلمين الحمد لله كما قال الله تعالى الخير والمداومة أكوان سبحانك اللهم تنشألنا a kai shi ne ni kaina alhamdulillah an canja min tunani sosai da sosai a kai shi malam garkuwa to za ka yi magana kan yanzu Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala kuma ya ƙara tabbatar da mu akan shirya abu na biyu kuma alhamdulillah ni karatu na zo kwasa kuma alhamdulillah mun samu Allah ta'ala ya yi mana jagora Allah ya kora hannayen mu
وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا وقدر تعالى سكي مشكلة الشيخ wannan bayanan da malam ya yi kamar yadda na faɗa tun farko da gaskiya ba bukatar ƙara komai a ciki duk abin da ake bukata ya mutu so gaskiya ni kaina da bibin da kowa ya nuna da halaye gaskiya sun rage kwarai da gaske sannan abu da ɗaya da yake son ba a kansa da kuɗin shi ne abin da mara ya haska mun cewa idan za mu yi wani to za mu iya yabansa a daidai inda wato yaban yake ba tare da mun tsarkake shi ta kowane ɓangare ba saboda zai yana da wata illa kai baka sani ba kuma wani kuma ya sani to wannan sai ya bayi zuwa ga wani ma mummunan zato wani kuma wanda bai sani ba sai ya bayi zuwa ga ya dauka cewa wannan tsarkake ne bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira lokacin da shaidan ya zo masa din nan da ya zo ga manzon Allah cewa ya bani addu'a ga abin da zan yi ce kwarai gaskiya ya faɗa amma ka kula da shi mabanci za ka kawo ka ga wannan malami da ya haska mana kawai wanda nake harawa shi ya halatta ya ba wa mutum amma a nuna illarsa ta yin da wani ba zai hudu ba Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi rabu Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya kara mana fahimta assalamu alaikum warahmatullahi
ya masa ya masa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ah, abu na farko shine godiya zuwa ga malam kamar yadda aka saba Allah ta baraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi wanda dama kusan kamar haka muka yi tsammani dama da kwakwarinsa kuma alhamdulillah malam ya ba wannan maudu'in haƙƙinsa ta yadda da waɗanda suka halarci wannan majalisi da waɗanda suke waje muke fata insha Allah ta'ala zuciyar kowa ta waraka abu na biyu shine bangare da shi prof Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sani gaba daya tunanina ya sauya a kansa saboda abubuwan da suka dan gudana dan kwana biyun nan ga malam nan wallahi a cikin fusata muka hadu da malam saboda an san ahlus sunna gaskiya duk sanda wani abu ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muka dan ji wani iri to gaskiya ba ma iya rike damuwar mu har muka fito ni da malam muka yi jawabai kuma jawaban da muka yi Allah shine shaida su ne iya fahimta mu ba mu yi don wani abu wanda zai bayu zuwa ga ko wani amfani da wannan kalmomin mai suka ga shi ko wani abu ba iya fahimtar mu kenan kuma bugu da ƙari akwai waɗanda suka riga turo min abubuwa da zan yi kunna su a wayata suna can musamman bangaren yan ɗarika akan cewa ai yanzu gashi nan mun ɗauke muku mutum ya zama nawa akwai su suna nan kuma du'at ne cikin ɗarika sosai akwai wanda ma ya alakanta abin da wata matsalar ta faru ta ɗan gaske akan cewa kun ɗauki wannan ba kuma ɗau wannan to idan irin waɗannan abubuwan suna cika baban da suka haɗu sai suka bayu zuwa ga wannan to insha Allah a takaice kai abu biyu ne zan fara abu na farko shine abin da malami ishara gare shi na kula da lafazi lokacin da za a yi magana musamman a cikin manhajin ahlus sunna kula da lafazi musamman lafazin da bai saba gudana a bakin ahlus sunna ba to yana zama mai kaikayi a gurin su saboda akwai munasabar da sun faru da sahabbai wanda la'alla a iya cewa za su faɗi wani abu makamancin haka amma ba su faɗa ba saboda ma'aikin Allah sallaba baya ne kamar hadisin Anas yana muslim ummu Ayman da sayyidina Abubakar da Umar suka je gurinta sun saba zuwa su uku gurin ma'aikin Allah sallallahu amma yau annabi baya nan sun je su biyu karshen abin da suka shine kuka amma ba su faɗi wani lafazi irin wannan ba haka alimamul bukari a cikin tarihul kabir ya kawo yadda bilal da ya je sham ya yi kiran sallah wanda karshen abin da aka yi ya tuna musu wani yanayi wannan kiran sallah sai kuka amma ba wanda zai kalli bilal ko sai na abubakar ya ce da na ganka sai na ji kamar ko wani abu ne kama da irin wannan wannan ta wannan fuska kenan ta fuska ta biyu shine shi lafazin da prof ya faɗa akwai wata aƙida da su waɗannan da farko zauna da su suke a kanta wanda an jima tsawon sama da shekara goma sha ana ya kasu a kanta ana bayyana barnata to kuma da farko ya faɗa kamar da malam ya faɗa sai zama kamar akwai wata alaƙa tsakanin ita wannan maganar ta da kuma wancan abin da dama mun san suna da shi misali suna da aƙidar a iya kallon shehi a sifanta shi da annabi ko a ce da shi annabi ma eh ko wani shehin ya faɗa ka misali kawai a takaice sai a takaice eh na'am shek insha Allah shek Ibrahim a cikin diwaninsa yana cewa falau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shaksi mahabubin bihi na tamattau akwai wani baitin matan da yake cewa kad ahabbtuhu hatta arani ya kuntuhu yake kamanta kansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka irin su shehu Tijjani Usman da nan Kano yana da miniya yana yaban ɗaliban shehu ibrahim yake cewa da su ilmuhum irfanuhum kal anbiya duna malami to duka waɗannan ana ana suka su da shi to sai kasance shi a sharif ibrahim salim ɗalibi ne na shehu tijjani usman to kuma prof shi kuma ɗalibin sa prof makari to yana da littafi ya sa masa sha'iru rasulillah to a wannan muqaddimar littafin farko al-ihda sai yake sadaukar da littafin zuwa ga shi sharif ibrahim sani sai a sadaukar wasu sai ce ilal ladhi tarahu fatakhalul habibal mustafa ya sadaukar da littafin zuwa ga wanda zaka ganshi sai ka zaci annabi to wannan sai ya sanya waccan maganar sai ta kamar kusan alaka da magana da shi kofe mana to wannan sai ya sa kai to ko da gaske an dauke mana problem to wannan ya kara taimakawa gurin sanya wannan to wannan dai shine sai ma amma dai alhamdulillah ko ya fada Allah ya saka da alheri assalamu alaikum ce wani abu minti biyu sai farko sai shi ta insha Allah to inshallah dan ya yi kukun ya nan su to Allah saka wa insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kuma musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam a zahirin gaskiya mun ji daɗin wannan zama da aka yi da shi professor Abdullahi Babba garkuwa ganin yadda wasu da suke nesa da ba su fahimci a nufinsa ba da kuma magana da kuma alhamdulahi duk bayanan da shi malaminmu a shek alkasin duk bayanan da ya yi alhamdulillah kowa ya fahimta abu ɗaya zan faɗa zuwa biyu wanda kusan shi mutane abin da yake damun su idan suna da wani abu a kanka suke da wani nufi a kanka ko ba sa tare da kai akan wata manufanka to sai ka ga sun ɗauki tufafinka ko hulanka sai su mai da shi don su soke ka kaga wannan in mutum ya tafi aka zai zama kamar siffa ta yahudawa yayin da kake tare da su to kai mutumin kirki ne yayin da baka tare da su ba za su maka adalci a magana ba amma kaga mu nan da muka zo nan kun yi adalci iya adalci kuma kowa ya kwatanta gaskiya to wannan shine abin da muka so kuma muka ji muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsara mu akan daidai wayanda kuma suke da wata mummunan fahimta insha Allah na san da wannan maganan sun fahimci waye ne professor don mutum ne ahlus sunna mai karban gaskiya wanda a kullu yawmin baya rina wanda zai karatu a gurin sa kamar da Imam Bukhari yake cewa la yakuna rajulu aliman hatta yasma'a mimman fawqahu aw mimman tahtahu aw min aqranihi to kaga mutum zai taɓa zuwa mai ilimin ban imam bukari sai ya ji ga wanda ya fi shi ga kuma sa'an sa kuma wanda yake kasa da shi to duka wayannan professor ya hada wayannan abubuwa na roƙon Allah subhanahu wataala yana muka haɗu a wannan guri Allah hada mu azina firdausi Allah ka yi kowa da munsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha
na fi kowa jin daɗin wannan zama da aka yi amma yana ga kaman sun ɗauke mala anas na ji yana ta karanto diwani
to hazihi ajlaka kenan
Allah saka wa kowa da alkhairi kuma insha Allah inda muka ga kurakurai mun ɗauka kuma insha Allah inda ya kamata a gyara za a gyara kuma na ji daɗin wannan saduwa daga ƙarshe ina so na miƙa goron gayyata ta wa su malam da tawagarsa zuwa garin gombe saboda a gabatar mana da a zahiri sai su tsara yawa kai mala ana sai ka shirya sai a gabatar mana da lecture irin wannan insha Allahu za mu ba wa malam ai kwana biyu a gombe har da malam kaki su ba mu dauke ba mu insha Allah amma ba jawahir ba za a karanta ba
kuma alhamdulillah mu ma a matsayin mu na kananan dalibai kusan duka inda muke da majalisi da muke karantarwa ni ma nan dan kolo majalisi na na akidar wasitiya tana nan kowane asabar muna yi a garin gombe kuma duk da kwaramniya da muke na, na siyasa kowa ya san iya abin da muke karantarwa a ƙida ne wanda daga lokacin da muka ga wajajenmu akwai matsara littafi ma muka fara sawa shine uh, usulu tarafa wanda muka karantar bayan an gama ne muka shiga a ƙidar turasitiyya duka wannan shi muke yi tsawon lokaci muna fata allah tabaraka ta'ala ya karfa mana malam da ya hada wannan da Allah ya faɗa alkhairu fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas man yaqfa zalika bi tawam radatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima Allah hada mu a wannan Allah saka wa kowa da alkhairi wa alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi وصحبه أجمعين أما بعد bayan ƙara godiya da yabo da jingina da Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi ma profesa muna gode masa sannan da sauran yan uwa da suka zo muna ƙara gode musu da fatan alkhairi subhanaka allahumma bihamdika nastaghfiruka ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته